أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قول ولم يك شيئا ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننبئن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بآسلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب شرح لي صدري آمين.
ويسر لي أمري آمين.
وحل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا آمين.
وارزقنا عمل به وارزقنا الإهلاس في القول والعمل في الزائر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna ma Allah godiya ya sake dawo da mu a wannan rana mai albarka ta ranar Alhamis wanda ya daidai da sha hudu sha biyar ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da shida ga watan biyar miladiyan sayyidina Isa alaihi salatu wassalam 2023 muna cikin suratul maryam alayha salatu wassalam malam ya karanta cikin aya na 65 ya karanta mana fadin Allah madaukin sarki kamar haka bismillahir rahmanir rahim wa yaqulu al insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya aw la yazkuru al insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنقبرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا Allah maɗaukin sarki ke cewa a malaman tafsiri galibi tare da sabaninsu akan cewa wannan ayin kanwa ta sauka sashi suna cewa ta sauka ne kan Walid bin Mughira sashi ta- suna cewa ta sauka ne kan Ubay bin Halaf sashi suna cewa ta sauka ne kan Nadar bin Haris to amma duka in an haɗa maganan kowanne yayi irin wannan maganan sai kasance ayan ta sauka a muɗabaka da zantuttukansu shi Walid dan Mugira ya je kabari irin makabartansu haka sai tadda kashi ya riddige wanda har ya fara in ka kama shi haka kan murza haka zai zube sai ya dauko kashin ya zo kan sayyidina Rasulullahi ya tsaya wai sai yake cewa wai yanzu wannan kalla wannan a ce mutum ya zama wannan wai kai ka ce mana wai za a tashe mu bayan mun mutu shine Allah madaukin sarki ya saukar mashi da amsa yana mai bashi amsa a harshen manzon Allah wa yaqulu lil insanu a iza ma mitu la sawfa ukhraju hayya wai dan adam nan za a iya daukan shi a matsayin misali amr ne yuradu bihi al khas shine an dauka ayan ta sauka akan su waɗannan ɗayan mutane uku da muka ambata ya zo misali amun yuradu bihi al khas zai kuma iya ɗauka misali amun ne yuradi bihi al'am ma'ana yuradu bi hadhihi al-ayati kullu man kafara wa lan yu'min bil ba'th misali al-ayatu tashtamiluhu fil wa'id duk wanda misali ya kafirce ma Allah yake imani da tashin kiyama to zai zama wannan ayan misali ta game tare da shi a cikin alkawarin narko tun daga kafiran farko wadda annabi ya fara kira har ya zuwa kafiran ƙarshe wadda misali ba su yadda da cewa za a tashi kiyama ba har ya zuwa ƙarshen duniya Allah yake cewa wa yaqulu lil insan wai shi ɗan adam mutum yana cewa a iza ma mitu misali istifhami ne na tankiri da ta'ajibi ga baki da misali ya ta'ajjabu min anna Allah sayyaba'athu marratan saniya wai yana mamakin Allah zai tashe shi karo na biyu Allah yake cewa la sawfa uraju hayya ah ya mun ce Allah madaukin sarki na cewa hal ata alal insani khimin min ad-dar lam yakun shay'an maskura wai dan adam ya manta akwai wani zamanin da ya taba wucewa shi dinnan bai zama komi da ake tunawa da shi ba a wani wajen Allah za ka ji na cewa wala rabala na matsala wala fiya halkahu wai na buga ma Allah misali ya manta cewa shi ya halittar shi ya fara wani wajen Allah sai ka ja ce qutilal insanu ma aka fara min ayi shay'in khalaqa min dufatin halaqahu fa qaddara ai da ba shi Allah ya samar da shi to ya manta zamanan da ya wuce a kansa wanda da ba ka fa ya kirkiro ka dan ya koyar da kai zai iya dawo da kai aiki Allah madaukakin sarki yake cewa walam yaku shay'a ay aw lam yatazakkara annahu min qabl lam yaku shay'a shi da ba komi bane fawaraddika wodin nan misali za ta iya zama kasani fa'i ya zama adafi ma'ana an yi adafil kalam kenan waraddika ko kuma fa'in ta zama za'ida waraddika shine misali mubtada'il kalam kalim afwan waraddika na rantse da Ubangijinka ya Rasulallah, lana hashiran nahu, wallahi sai na tashe su, zan fa tashe su ɗin kamar yadda yake kokonto, zan tashe su wa shayaɗina, ai, wa na hashiruhun ma a shayaɗinuhumun lazina yalkinu na zalik. Za mu tashe su tare da shaiɗanin da suke musu ilhama, daman kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗan mana cewa shi shaiɗan yana ma maƙiyansa, waliyansa ilhama na ɓata. to shedan ya sanya musu wannan tunanin summa lanukhdirannahum hawla jahannama jusiya astaghfirullah Allah mun tuba Allah yake cewa za mu zo da su gefen wutan jahannama a daure a cikin kukumi fi salasil a cikin an daure su kafa da hannu an ratiya ta wuyar su ga su a durkusha gefen jahannama Allah ka kiyaye mu Allah ka raba mu da wuta Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe ka sa mu cika da imani. Sun malanan zai anna min kullu shi'a, Allah ce sannan sai mu rarraba su, aini na farrikan nahu, mu rarraba su. Ayyuhun ashaddu alar rahamani itiya, ma'ana za a bar su mataki-mataki wajen shiga jahannama, wajen hawa azaba, gwargwadon kafircin mutum gwargwadon azabarsa. Eh, Allah zai raba su misali jama'a-jama'a, kirka-kirka, eh, sabu lab daban, yau mai da kullu unasin bi imamihim ran da za a kira kowane mutane da jagoransu kafirai a kira su a ƙarƙashin layinsu wanda suke bin walid bin magira haka za su biyo layi wanda suke bin utuba haka za su biyo layi wanda suke bin fir'auna haka za su biyo layi wanda suke bin hamana haka za su biyo layi sannan kuma ga shedan can a gabansu da babban tuta Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu sannan bayin Allah su ma da suka koya ma mutane yin ma Allah da'a da bin Allah da san Allah da bautan Allah su ma kowanne zai tashi misali yau mai suƙul mumini na ilar rahamanu wabdan su ma haka za a tashe su jama'a jama'a shakwana da al'ummansa malam wane da al'ummansa su kuma bayan an haɗa su su kuma kowanne a bayan annabin su kuma da babban tuta to duka tutan mafi girman tuta shine luwa'ul hamd da manzo Allah yake cewa biyadi luwa'il hamd yawmal qiyama sallallahu alaihi wasallam yabo yana hannuna ranar kiyama to haka za a taso kowa Allah yake cewa summa lanahnu alaum bil ladzina hum auladi hasiliya Allah ya ce sannan mu muka fi sanin wane ne zai fi ƙonuwa wane ne za mu yi mashi gashin gashin kaza Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu eh kalla misali idan aka totsa kaza aka sanya ta a tukuba aka sa ta a wuta to in ka ba ta kwanuka akwai lokacin da sai ta gama ma gasuwa ta zama gawayi to Allah haka zai yi makafirai kullu ma nulijat juluduhum baddalna lahum juludan ghayruha Allah ya ce li yazuqul azab idan fatan ta dashe ta kone jikin ya radaddage Allah zai maida musu da sabon jiki amma menene yasa za a maida musu da sabon jiki Allah ce li yazuqul azab dan a sake dandana musu azaba Allah yake cewa wa yawma yu'ruluna alaihim bukratan wa ashiya za a rika bijiro musu juyin wuta yamma da safe safe da yamma Allah madaukin sarki yake cewa wa in minkum illa wariduha ai ma minkum tawilin wannan ayan shi ma'anan misali italafu salaf fi ma'anar aya wa ma yuradu bihi al-aya sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce in minkum illa waridaha ai la ahadin minkum illa qad sayadkhulu jahannama ai kowa sai ya shiga cikin wuta ma'ana maulan mushau ibrahim radiyallahu ta'ala an ya karkata zuwa ga fahimtar sayyidina abdullahi dan abbas inda yake cewa hikiman Allah a ciki shine yayin da mumini ya shiga wutan jahannama a matsayin kadarkon wucewa zai wuce ta ciki amma wutan ba za ta cutar da shi da komi ba a imamu ajiluni ya kawo cewan wuta za ta ce ma mamumini dan Allah ka yi ka yi ka wuce saboda hasken ka yana bita zafi na hasken ka yana bita zafi na aka ce da mumini zai dade a wuta zai kashe wutan saboda hasken sa to menene hikiman mumini ya bi ta ciki shine suka ce saboda ya tabbatar ma cewa ya ya tsira ya tabbatar ma ya bi ta wuce ya wuce ta cikin ta ya tsira a lokacin da da ya wuce din nan ya bar kafirai a ciki su kuma suna durkushe a ciki shi ya wuce ya bar su shine inda Allah madaukin sarki ke bada labari fa in tashar minna fa inna nasharu minkum eh ba kun mana izgili ba za a zo lokacin da mu ma za mu muku shi lokacin da mumini ya wuce ya bar kafiri a jahannama yana ya wailate ya laitani da lokacin zai mashi dariyan dindiritu eh al-mumini zai makaciri dariya Allah ya tabbatar da mu a cikin zababbin yan aljanna wannan shine fahimtar sayyidina Abdullahi dan Abbas sun taba yin takaddama da nadaru dan Hari'a da da ɗaya daga cikin almajiransa akan cewa yana cewa ba wai ana nufin in minkun illa wariduha za a shiga ciki bane a'a wurud ne sai ce to in mun shiga kai ina jin zaka tabbata a ciki ni zan wuce saboda saba maka da ilhadinka da in yadda da ayin Qur'ani ma'ana ya faɗan masa ne saboda tsanantawa da tagalizi wai ba akan tabbatarwa ba saboda mumini baya wanzuwa a cikin wuta amma sayyidina Abdullahi dan Abbas ai afwan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu daga cikin kuma almajiran sahabbai manya-manya akwai sasanul basari sun ce abin da ake nufi a nan shine misali a ajjasaru kadarkon da ake dorawa akan wuta wanda shi za a bi ta kai a wuce shine wa in minkum illa wariduha shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin Imam Ahmad ai illa tafillatul qasim shine ma'ana in minkum illa warida nana Aisha Allah ya kara mata yadda akan wannan ayan take tambayin ma'aiki sai ke ce mata ai misali alwuru da ake nufi su almuminuna misali za su wurud shine wucewa su ketare ta har ila an ruwaito saboda wucewan da yanda manzo Allah yake ba na Aisha labari sai yake cewa wasu daga cikin muminai za su wuce kalbarqil khaif kaman walkiya mafi saurin gittawa sai bayan sun shiga aljanna suna ciyar su ce to ai mu a duniya Allah ya ce za mu wuce za mu wuce jahannama za mu fita jahannama ah wai yaushe za a diga shi muna cikin nema sai a ce ai kun wuce ai kun wuce ta a duniya mala'iku za su ba su an sa ai kun wuce ta a lahira ai an sa ka darko kun wuce da hadisan da suka zo suke cewa siradi a daƙu mina shi'ar ya ci gashin ido siriri sannan ko misali har ila shi siraɗi misali ya fi takobi kaifi a haƙƙin kafiri fajiri ne e a haƙƙin kafiri ne fajiri shine zai wannan wucewa amma a haƙƙin mumini a a Allah maɗaukin sarki a karami min an yi masil lahu zalik Allah yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya wannan ma'ana hukunci ne da ubangijin ka ya riga ya tsara summaninal jillazina taqaw Allah yake cewa sannan na bakarta summaninal jillazina taqaw Allah ce sannan zamu tsirar da waɗannan wanda suka ji tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin shugabannin su wa nazaru zalimin fiha zamu bar azzalimai fiya a cikin tabisiya suka ce kaga aya na nuna cewa dai duka za a haɗin kenan da kafiran da muminai za a haɗu a jahannama amma Allah maɗaukin sarki zai ce kowa ya ware shi mumini ba zai ji zafi ba kafiri yana jin konuwa to haka za su zo su muminan sai su wuce sai su bar kafiran jusiyan a duddurkushe kamar yadda aka faɗa za a zo da su haula jahannama jusiya din na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قول هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الدنيا الدلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رعوا ما يوعدون إما الأذب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جنده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي لفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكان أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا Allah maɗaukin sarki ke cewa wa izratu tula alaihim ayatuna ma'ana koyaushe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ko sahabbansa masu girma suka karanta ma waɗannan kafirai ayoyin Allah bayyinatin wadda suke ɗauke da saƙo wadda yake na ma'anan kaɗaituwan Allah a bayyane ko kuma suka karanta musu saƙon Allah a gaban kowa ƙalin lazina kafaru lil lazina amanu istihza'an kenan sai kafiri ya ce wa mumini na ne mashi istihza'i ayyul fariqainu khairul maqaman to mun ji ka ce mana Allah ya ce to kai har yanzu ya baka wadata ba eh ya baka wadata ba misali ayyul fariqainu khairul maqaman wa asanadiya wa yafi yawan jama'a da mabiya wa yafi yawan wadata da dukiya wai suna musu izgili wannan misali da man galibi haka za ga Allah yakan yi da bayinsa tsarkaka sai ka ga bawan Allah na kirki yana fama da da ƙoto kafiri Allah ya bashi wadata saboda daman ita duniya ba wani abin burgewa bane a wajen Allah Imam Tirmidhi ya rawaita da hadisi Hakim a cikin Musnad Mustadrak manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tara ne ya dawo sai ga an jifa da wata tinkiya a juji sai kike ce musu wallahi wannan tinkiyar da ta mutu yanzu aka jefar da ita a juji ita ce mafi walakantuwa a wajen Allah da wannan duniyar da kuke ganinta eh yace ba ga walakantuwanta wajen masu shine sa suka kai ta juji suka jefar ba to wannan tinkiyan ta fi martaba a wajen mamallakin tafiya da duniya a wajen Allah a ci gaban hadisin annabi yake cewa da duniya ta kai kimanin martaban fiffiken sauro a wajen Allah to kafiri ko kwalam na ɗaya na ruwa ba zai sama ba to amma ba nan tashin hankalin yake ba tashin hankalin karka yadda Allah ya karrama ka da abin da yake karrama bayinsa zaɓaɓɓu da shi a duniya wannan ya shagaltar da kai halaka bin Allah har a lahira ka bari mawadatan duniya su riga ka zuwa aljanna saboda magabata suna cewa talauci na daga cikin takarimin Allah akan bayi ina fata an fahimta dai dai annabsu ta aba zalik rai baya son haka saboda kowa yana son ya fantama ko kuma ya fi karfin raini ko ya irin wannan da sauransu wani zaga ba yana so ne don yi alfari ba a don misali shi ma dai a ce ya fi karfin ai mai walakanci to amma abin da malamai suke faɗa cewa talauci shine misali a falalu hadisai da daman gaske sun ishara zuwa ga wannan akan cewa misali idan mutum ya je kiyama kamar yadda sayyidina Ali karamallahu wajahu yake faɗa a baitin da ake rera ake nasabta zuwa gare shi ina cewa radina ismatu jabbar fina lanal ilmu wal juhali mali mun yadda da rabon ubangiji aljabbaru a cikin mu da ya raba ya ba mu rabon abu mafi girma ya ba mu ilimi ya ba jahilan mu dukiya dukiya ni'ima ne amma a wajen wanda ya san Allah ya bi Allah manzo Allah yana cewa ni'imal malu salihi fi yadi rajulin salihi madalla da nagartaccen dukiya da aka same ta ta hanyar halas a hannun bawan Allah na kirki da ya kiyaye dokan Allah yake aikin Allah da dukiyarsa har ila yau kamar hadisin da manzo Allah yake cewa la hasada illa fi isnaini rajulun atahu Allahu al-mala huwa mahallu shahid babu gibda sai ga mutum bi mutumin da Allah ya bashi kuɗi yau ya ɗauka ya ɗiba ya ba wannan ya aika ma wancan ya aika ma wannan kawai dan zatin Allah ba dan komi ba inna ma nud'imkum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala nishur wala shukura sun yi musu dan wannan dan zatin Allah to kaga Allah yake cewa wani sai yace ka Allah ina ma ka bani kuɗi irin yanda ka ba wani ni ma in rika aikin alkhairi irin na wani to kaji inda dukiya take da daɗi take da jin daɗi a wajen bayan Allah na kirki kenan amma da yawan annabawan Allah kashi saba'in da bakwai cikinsu duka ba mawadata ba ne da haka misali a nan Allah maɗaukin sarki ke faɗin halin waɗancan mutane saboda suna ganin suna da wadata suna ganin ai wadatansu ne ma ya sa suke ganin ko hikimar suka samu wadata suke kafirce ma Allah kamar yadda karuna yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi ta kamar daukakan ne ta sa fir'auna yake cewa ya hama na ibni li sarhan ko la alli addalu ila ilahi musa ko fa inni la azunnuhu kaziba wa iyaz billahi waye gina mashi pyramid ya hauya duba zai je ya ga Allah da Musa yake zuwa ya dinga damun su wai Allah ya ce Allah ya ce to da haka Allah madaukin sarki ke kawo labarin yadda suke mamuminan bayan Allah izgili irin su Suhaibu irin salmanin farisi su zo wajen manzo Allah su ce ya rasulullahi mu fa muna son mu zo da kai amma waru waɗannan ne ke damu in dai ba fa koran su kai ba mu ba za mu tafi iyazu billahi to Allah madaukakin sarki yake cewa suna cewa wa kam ahlakna sai Allah yake cewa a'a wai ba su duba bane so nawa muka halakar da wasu al'ummatai min karnin daga jama'un da suka gabata kafin su kuma asalu asasan wari'iya ma'ana a hasanu minhum mata'an wanda sun fi su tarin dukiya yanzu misali kalla karuna wadda malamai suke faɗan cewa ba a yi mai dukiya irinsa ba ai ba a cikin al'umma annabi yake ba ko ba haka ba amma ya wuce ka allam yi hulak kaman ba a yi su ba hausa suna cewa ƙasa ta daɗe tana cin maza e in mutum yana takama da wadata karuna ya tafi har yanzu ba ɗuren shi na can ina cikin jahannama idan kana takama da mulki fir'auna ya gama shimfiɗa mulki ya tafi wanda shi kuma ya zama shine khatimatu salatin a daga kan shi an gama sarki eh hallakum ilahun gairi eh yake ce ma ibdawa ku kai kuna wai da wani Allah ne banda ni saboda giyan mulki eh saboda giyan mulki balantana yanzu mulkin yanzu mulkin banza mulkin siyasa shekara hudu ka tafi in kai wuta ne shekara takwas ko ba haka ba mutum ya gama mazurai ya gama zaluntan wanda zai la zalunta ya karya wanda yake tunanin zai karya yana shekara takwas sai kaji ana cewa zamanin gwamnatin wani ya shuɗe ka Allah yi hulak amma fir'auna kawai ba wai ma maganan mulki ba an ce sai dai shekara 300 akan gadon sarauta har da goma eh shekara 310 sai da ya shekara arba'in kuma a cikin ɗari ukun nan bai yi bacci ba bai yi bayan gida ba bai yi fitsari ba kuma kullum sai ya sa ai sai ya cira kuni ga lafiya kullum ne daban na gobe daban kullum lafiya karuwa take masa to masu mulkin mu ne yanzu ya kamata su yi kokari su rika bitan qur'ani ana musu bitan qur'ani su gane cewa wannan mulkin duniyan banza ne wofi yanzu misali an yi lokacin da yanzu gwamnati ta zo ta zartar da abu ga su baban gida ya zame mana ishara muna jin su suna raye amma ya sai dai su yi haka in ma suka ga dama suka ba da shara a ce ana musu gargadi za a yi maganin su suna ji suna gani Allah ya tsare da ran nasu suna ganin yadda Allah ke sha'aninsa to ya kamata masu mulki yansu ji tsoron Allah eh a rika karanta musu Qur'ani su gane ƙur'ani gaskiya ne fiya habarun man kana qablakum wala ba'akum ƙur'ani ita ke ɗauke da wannan ta ba mu labarinmu da wanda suka wuce da wanda ma zai zo Allah maɗaukin sarki yake cewa alakna qablahum min qarnin hum asalu asasan wariya قل من كان في الدلالة فليمدد له الرحمن مدا فدان مس يا رسول الله mutumin da yake cikin bata dan mun mashi basti mun shimfida mai dukiya har yasa yake ma Allah wannan kangaran Allah madaukin sarki ya manta fadan Allah ne madaukin sarki Allah yake cewa wa amhilil kafirin amhilhu ruwaida kafiran nan muka dan musu jinkiri ne wai jinkirin fa ku a wajen ku kai ne yake ganin jinkirin na da tsawo Allah shi kuma ɗan kaɗan ne ɗan taƙi ne, Allah maɗaukin sarki ko kuma ya buɗa musu al'amuran duniya, amma mene Allah ke nufi da shi, talala ne kaman saki. E, Allah ya musu talala, ka ga mutum misali ya cuci wannan, ya danna filin wannan, ya koruwa na a aiki, ya raba mutane da hanyoyin abincinsu, kullum yana ƙara ɗaukaka, yana jin, yana ƙara hikima. Allah yana mashi basti saboda yana son ya kama shi shi kuma yana ganin cewa ai she is a gifted ko he is a talented he is know what he is doing bai san Allah madaukin sarki yana mashi talala ne kamar sake bane eh jin ya gama Allah ya kama shi ta inda ba zai iya kuba cewa ba yanzu kallon na marudu wanda na marudu ne yake cewa ya samu kibau aka aka aka shirya shi aka tale aka cilla sama Allah ya sama Jibril kama mashi ya kama ya ce tsoma mai a jini ko koma mai da shi ya koma sai ya ce to ga Allah Ibrahim din da kuke cewa na harba kibau ma na kashe shi yanzu ni kadai ke da sarauta da mulki yanzu wani mai mulki ya ka ta'are irin wannan ya gaya Allah zai da shi ba za su iya ba ai a da akai kafirai a da akai masu mulki amma yanzu sun zama labari sai dai a karanta su Allah ka yafe mana Allah madaukin sarki yake cewa in mun musu basti izara aw ma yu'aduna immal azab har sai sun ga abin da misali muka yi musu alƙawari na narko immal azab ta hanyar misali ribace su ko kuma sallada mu'mine akan su kashe su kamar misali yanda ya faru a Badar wa imma sa'a ko kuma mu bar su su mutu da kansu su zo gaban Allah ranar kiyama fa sayalamuna man huwa sharrun makanan za su gane wane ne mazauninsa ko makomansa mafi sharri wala aku jinda ina rundunan nasu yau ina rundunan eh wa yatihim yawmal qiyamati farda shi kadai za a za a tura shi wajen Allah Allah ka yafe mana wa yazidillahu allazina tadawkuda Allah yake cewa waɗannan da muka ba su shari'a za mu ƙara musu ni'ima akan ni'ima alhuda na biyu shine misali ni'ima akan ni'ima wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban ya rasulullah kaga duk dukiyar nan da na ba su suke dagawa suke alfari subhanallahi kafa ɗaya ta fi duniya da abin da duniya take ciki shi yasa dan uwana karka yadda rana ta faɗi ta koma ga Allah a ce ka kasa cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim cikin tasbih eh dan uwana ma sauraro kada mu yi wannan kata'arar kan mu yi wannan ga daidainuwan kar mu yi wannan digirgiran mu barar da kaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Buhari ya rawaita daga Abu Huraira kalimatani hafifatani ala lisan saqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace kalma ne guda biyu masu saukin fada a harshe masu tarin nauyin lada a mizani menene su ya rasulullahi sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah ya faɗa a hadisin Imam Muslim tamla'ul mizan aw tamla'u ma baina samawati wal ardh tana cika ma'aunin aikinka na alhairi ko kuma tana cika tun daga saman sama har ya zuwa ƙasa ta ta cika ta idan ka faɗa to ya za ka karanta mun wuce a baya aya ya nuna mana cewa duk yawan ɗa'anka duk yadda ka ji Allah duk girman martabanka a wajen Allah kai inda kai ba annabi ba ne in ka tashi kiyama sai ka yi haka sai ka ciza yatsa ina ma da na sani Allah da na ƙara ɗa'a a kan ɗa'an da na yi. To, bawan Allah na kirki fa kenan ya ciza yatsa a kan in ya ga niman Allah a can, zai ce ina ma Allah na ya wuce haka. To, ya zatanka da wanda ya saba ma Allah ya taɗi ya rayu a kan kafirci. Da haka musulmai bayi da abin da zai ma Allah sai godiya, da neman sabati da ƙara himma da zage dantse Allah ka taimake mu Allah yake cewa wal baqiyatu salihat kamar yadda muka gabatar na sabani a cikin suratul kafi baqiyatu salihati wasu ka ce misali subhanallahi wasu ka ce kullu amalin salihin yubtaga bi wajhi llahi huwa min baqiyatu salihat wasu ka ce baqiyatu salihat shine misali ma kamar wanda yazo a cikin hadisi an ta tarika waladan salihan kabar da na kirki shine baqiya da kamar yadda Allah yake cewa baqiyatullahi khairun lakum wanjin abin da za ka bari na Allah shi ya fi alkhairi Allah yake cewa hairun inda rabbika shi ya fi a wajen ubangiji sawaban zai zama misali wannan sawab din shi zai zama sifa ne ko kuma ya zama misali badali ne wa hairun muradda shine mafi alkhairin abin niki أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا حتى الغيب عن اتخذ عند الرحمن أعدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول ويأتينا فودا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إذا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم أدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرسه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم لدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعظهم عظة فلا تعجل عليهم إنما نؤد لهم أدا الله يكي تشوى أفرأيت الذي كفر بآياتنا يا رسول الله ba ka ganin wannan da ya kafarce mu ayoyinmu shi ne asi ɗan wa'il. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Habbab bin al-Irf a cikin kitabul adab ya sake maida shi a cikin kitabul tafsir. Imam Muslim ya fitar, sannan Imam Tirmizi ya fitar, Ahmad ya fitar a cikin Musnad. Shi Habbab bin al-Irf a ƙaini ne, ma'ana maƙerin farfaru ne. irin wadda suke gyaran su gwal da makamantan irinsu. Sai Asi ɗan wa'ilu ya ba shi aiki, ya ba shi sana'a, ko kuma shi ya aikin kamar azurfa na ado ya ƙayata da su, ya siya. Da ya zo ya siya sai ce mashi ya dawo zuwa gobe. Da ya dawo zuwa gobe akan ya ba shi kuɗinsa, ya ce mashi a karamka ina kuɗina, sai ce a, ai, in ka gana baka kuɗinka, sai ka kafirce ma wai sayyidina rasulullahi subhanallahi wa iyazu billahi sai ka kafirce ma ma'aiki sannan zan ba kudin ka shi kuma babu bin al-irf sai ce mashi da za ka mutu ka je lahira ka dawo a sake baka rayuwa ka dawo ce wallahi ba zan kafirce manzon Allah ba sallallahu ta'ala sai ce a to ai da ba kun ce da za a mutu a je lahira ba to ai in an je lahiran ma yanda ka ganni da dukiya da wadata a nan a duniya haka zan tashi a can da dukiya da wadata sai in biya ka a can kawai ka bari sai mun je can wannan kalma akwai bulaliya a cikinta masashin mu da suke izgili da Allah saboda rashin sanin Allah kaga mutum ya ci kayan mutum ya ce ka bari in an je lahira na biya wannan wasa da Allah ne wasa da lahira ne isgili ne kuma da ƙur'ani da haka in kana da aboki da ke da wannan ɗabi'an kai masa faɗa ya gaggauta tuba kafin Allah ya kama shi in kuma kai ne kake wannan ka gaggauta tuba ka koma ma Allah saboda ranar lahira abin ba kyan gani ma'aiki na cewa duk wani bala'i da ɗan adam ya taɓa sanin irinsa a duniya mutuwa ta fi wannan abin zama bala'i ko menene ka sani mutuwa ta fi shi zama bala'i duk abin da ka sani ake faɗa na ɗacin mutuwa da bala'inta da musifanta kwanciyar kabari ya fi shi zama bala'i duk wanda ke kwance bai san yaushe zai tashi ba wani yanzu ya wuce shekara dubu ɗari a ciki bai sai yaushe za a tashe shi ba haka nan duk bala'i da musifan da ke cikin kabari shi kuma nafila ne ran da aka busa ƙaho aka tashi a gaban Allah wannan nafila ne yoma ya shibul wuldani ko shiba wannan ranan shine ran da aka hura yaro ne fa aka haifa yana jinjiri amma in an hura kawusan da zai tashi zai tashi da furfura duk annabin da ya tashi a wannan ranar in banda manzon Allah zai tashi ne yana to Allah ga dai mu mun taso amma ba mu sanya za mu ganka ba bai san yadda zai sadu da Allah ba to da haka dan adam wallahi mu yi makan mu fada az-zulmu zulimatin inda madammara zalunci duhu ne in ya dawoma tare da mutum rugurguza shi ke da haka ‘yan uwa mu kiyayi Allah ya isa mu kiyayi zalunci bantana har mutum ya rika dakan kirkiji ya ce ba lahira ba ne a je lahiran mana na ajiya ka a can ya san yadda zai tashi a lahiran to wannan ɗabi'an kafiran maka ne bai kamata musulmi mumini da ya imani da annabi a same shi da wannan ɗabi'an ba wannan haka yake faɗan mahabbabu bin al-irq shi aci dan wa'ilu alaihi la'anatullahi yake faɗan masa shine a habbabu bin al-irs ya zo yake faɗan ma manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ya ce ya rasulullah ka ji yanda muka yi da asi dan wa'ilu akan haƙina kafin ya tashi sai ga jibril ya zo da wahayi sai karanta ma habbab bin al-irf cewa ga abin da Allah ya ce a fara'aitan lazi kafara bi ayatina ai kafara bi ayatina ai kafara bi annahu sanan shirhu ya kafirta da wai zamu tashe shi ranan kiyama wa qala la utiyanna malan wal da yace ai in ma wai an je lahiran ai zan tashi da martaba na ne na duniya zan tashi da tarin dukiya da yawan yaya Allah ya ce salhu shine misali ijaza hasin anan salhu ya rasulullah tambayan mun shi at-tala al-ghaiba ya san gaibu ne Abdullahi dan Abbas ya ce wa ya duba lawul mahfuz ne eh Abu Hurairah shi kuma ya fassara da cewa misali shin ya san ya kewaye da sanin Allah ne amittaza indar rahmani ahada koko akwai wani alkawari agreement tsakanin shi da Allah da Allah ya bashi labarin cewa in an je lahira ga yanda zai samu lahira balantana yake izgili yake zalunci yake cin haram yace in an je lahira ya je a can kallah ja'at litabkit lamarin ba haka yake ba sanaktubu ma ya ƙulu Allah ya ce za mu sa sana amiru mala'ikatina an yaktubu ma ya ƙulu za mu umarci mala'ikunmu su rubuta abin da yake faɗa za mu je layira za mu fito mai da shi e ga abin da ka faɗa a duniya ga shi nan ikira kitabaka bi nafsik kafa alayka kafa bi nafsika alayka shahida e za a zo mai da shi e kullu insanin alzamna huda'iru fi uluqihi e in ja Allah wannan hurjul yawmal qiyamati ko kitaban manshura Allah madaukakin sarki yake cewa laiku ma yaqulu wa yatina kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'azabi madda Allah ya ce za mu ninninka mai azaba ninkawa iyazu billahi za mu ninninka mai azaba ninkawa wa narsuhu ma yaqulu sannan Allah yake cewa wa narsuhu ma yaqulu wa yatina farda sannan za mu wofintar da abin da yake faɗa ko kuma za mu jingina mai abin da yake faɗa zai zo mana ranar kyama shi shi kadai ba zai zo da dukiyan ba ba zai zo da 'ya'yan ba wata hazumin dunin lahi ali hatan suka riki wani koma bayan Allah a matsayin ubangiji laikunu lahum izza wai dan su taimake su laikunu lahum a awanan wa ansaran zai musu mataimaka kalla Allah ya ce lamarin ba haka yake bayin da suka zata sai yakfuruna bi ibadatihim ai sai barri'una an tusawun bi ibadati ranar kiyama za su dinga cewa misali ai mu ba mu ba ku eh wanda ya bauta mu wani zai ce ya ubangiji wallahi ni tambaye shi ni bai bauta mun ba shedan zai ce ai ya ubangiji ai ni bai ma ganni ba ni ban ma san shi ba mala'iku za su ce ya ubangiji tambaye su mu ma bayan ka ne mu ma kai muka yi ma bauta ai wa suka bauta ma sai dai sun bauta mu shedanu ba mu ba Allah yake cewa kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim lidda sannan za zama abokin abokanan fada tsakanin su da su eh yana ana wannan na tsine ma wannan wannan na tsine ma wannan wanda aka bauta ma wanda aka bi yana tabarru'i da wanda ya bi shi wanda ya bi shi ma yana tabarru'i da wanda ya bi eh wannan yana cewa ba ni ba ka Allah ya isa tsakanina da kai ashe duk bata kawai na bika Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye shi yasa ake ce ma kiyama ranan da na sani Allah yake cewa alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza ya rasulullah ba ga cewa yanda muka yi ma kafirai madadi da shedanu suna shagaltar da su gabarin amsan imani suna shagaltar da su gabarin yin ma Allah da'a mana duk wanda kaga yayi futuri a wajen yin ma Allah da'a ko ya samu kusuli a wajen da'a to shedan yayi sallana a kansa da sanda ka saba zuwa masallaci da wuri ka ka kasa zuwa a wannan ranar to ya kamata kai istijib kai istirja'i kai istighfari saboda shedan ya samu sallana akan mutum ran da ka saba yin nafila raka'a hudu ba uzuri ne na rashin lafiya ko uzuri ba amma ka kai na gaji tunda nayi jiya nayi gobe to shedan ya samu sallana akan kai yi sauri kai kai istirja'i ka koma misali kai ta'awuzi da Allah daga sharrin shedan Allah maɗaukin sarki ke cewa fala ta'jal alaihim ya rasulullah kakka yi gaugawa akan su akan kafirci da suke yi a innama na'uddu lahum adda numfashin su muke kididdige musu numfashin su muke kididdige musu yayin da numfashin ya cika kuma kenan. wata rana mamun yana majalisansa sai ya ce ai masa wa'azi da ya ce ai masa wa'azi aka karanta masa wannan ayan sai ya fashe da kuka a an ce ɗaya daga cikin sabon manzo Allah Abdullahi bin Rawaha akwai ayan da idan ya karanta a cikin wannan ayoyin da muka karanta yana shingida akan cinyan matansa zai koma ga Allah yana ta rusa kuka ita ma ta ga mai gida na kuka sai tana ta kuka can sai hankalinta ya ce ah ya ce wato ke me yasa ki kuka ne ya ce mai gida wallahi ni ma ban san abin da yasa ni kai nan kana kuka nake kuka sai ce ai ni abin da yasa ni kuka shine fadan Allah in minkum illa warida ko kuma wannan fadan Allah da Allah yake cewa na uddulahum adda shine yasa ni kuka kaji sahabin annabi ya ga annabi annabi yayi masa yabo yayi masa kirari amma yana tsoron saduwa da Allah Allah ya saka maulan mu shautu jan da alkhairi Amin.
yana cewa duk almajirina da ya amince matanijin Allah ɓoye ya fita daga zirin almajirina. Idan ka izan ka ga mutum yana da kan ƙirji na cewa to lahira, ai muke da lahira, baya tsoron Allah, a to alamun sun fara samun takon saƙa da shehu tijjani. Eh, Allah ya kiyaye.
Amin.
Da haka, shi yasa shehu Ibrahim a cikin kwadaka, a cikin wancan ruwa da zaka ji na cewa kada ka mance da da ba da da ba da takarda, kada ka mance da tsayawa gaban Allah, kada ka mance da na sharasuki kar ka mance da zaman kabari duka irin wannan haka ya jero su a cikin ruhul adab da haka Allah ya bamu ikon tattalin lahira kafin zuwan lahira Allah ya mana muwafaka da amsan kyawawan mu Amin.
ya kuma yafe mana kar ya kama mu da miyagu Amin.
Allah madaukin sarki ke cewa fala taj'al alaihim ko innama na'uddu lahum adda يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولده لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولده وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن أبده لقد أحساهم وعدهم أبده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تهس من أم آد أو تسمع لهم ركزا
Allah madaukin sarki yake cewa yawma nashirul muttaqina ila ar-rahmani wabda ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتهر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وأدهم أدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما مدة وكان أهلكنا قبلهم من القرن من قرن هل تهس منهم من آد أو تسمع لهم ركزا Allah yake cewa yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahman wabda ya rasulullah mafi kyan rana mafi dadin rana shine ranan da zamu tashi bayan Allah ma tsoran Allah za su je zuwa ga ubangiji jama'atan jama'atan alal marku ko kuma alal ruku za a je wanda yake son hawan raƙumi za a zo mai da raƙumi ya hau wanda yake son hawan doki za a zo mai da doki ya hau wanda yake son ma a jirgin sama zai je za a zo mai da jirgin sama ya hau daga kudura Allah bature Allah ya bashi kiman ya kirkira jirgin sama balantana a arsatul kiyama eh Allah duk abin da mutum yake so Allah zai bashi shi da shi zai hau ya tafi wannan tafiya din amma wa Allah zai ba ce almuttaqun Allahumma ja'alna min amin wa nasuqul mujrimina ila jahan ila jahannama wurda su kuma mujrimai kafirai fajirai fasikai Allah zai sa mala'iku su kora su da sandunan wuta suna cikin matsanancin kishi suna cikin matsanancin kishi Allah kiyaye Allah ya ce la yamliku na shafa'ata illa man ittaza illa ar-rahman ada a wannan ranan ba wanda yake da daman ceto yayi ceto ko a bashi ceto sai wanda ya rike alƙawari tsakaninsa da Allah shine misali illa man atallaha bi qalbi salim shine wanda ya je ma Allah yana da imani cikakke eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi da halal janna a cikin ruwayan Abu Hurairah Abu Hari duk wanda yace la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi da halal janna Allah madaukin sarki yake cewa Abdullahi dan Abbas da aka tambaye shi mal ahadu yace hiya la ilaha illallah menene wannan ahadin yace ita ce la ilaha illallah اللهم أشرنا عليها آمين.
وأمتنا عليها آمين.
بجاه سيدنا رسول الله sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa qalut tazar rahmanu ahwalada saboda kangaran kakirai wai suke cewa ubangiji yana da da iyaz billahi shi yasa ta Allah yake cewa karburat kalimatan taharuju min afwahi in yaquluna illa kaziba eh ƙarya kurum suke kirkira Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda ce ka kun zo da wani abu mai girma ma'ana ji'tum bi shay'in azim kun zo da wani abu mai girma wannan zance naku misali min kibratiha ko min izmatiha ko min azamatiha dan girman wannan maganan ta kadu samawa ta tafaddar na min ya kusa sama ta yanko ta fado saboda girman wannan magana watan shaqul ardu ƙasa ta kusa ta ta kekkece ta tsage wata hirrul jibalu hadda kaga duwatsu suna silmiyawa suna kifawa saboda girman wannan magana da aka faɗa ma Allah an da aular rahamani walada me yasa waɗannan halittun Allah za su yaka saboda girman yadda aka jingina ma Allah da wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhiza walada ai bai ma cancanci a ce Allah ya rike abu da ba in kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abda halittun Allah sama duka da na ƙasa sayyidina Isa ne sai da Maryamu ne, Uzairu ne, mala'iku ne, duk za su je ranar kiyama suna ibadun Rahmanu ne, za su shiga cikin ibadun Rahmanu da zina yamshu na al'ar da hauna, za su je ma Allah ne suna bayi, Allah maɗaukin sarki ke cewa laƙar a hasahun wa'addahun adda, mun ƙididdige su duka, eh, kuma kuma mun ƙididdige ku duka, kuma mun ƙididdige ayyukan ku duka gabaki ɗaya. wa kullum ati yawmal qiyamati farda kowanne zamu zo da shi ranan kiyama shi shi kadai illal ladzina amanu sai akai istisna'i munfasil sai wanda suka yi imani wa amin wa am a innal ladzina amanu wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagartacce sai yaj'al lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya zai sanya musu kabuli a fil qulub kamar yadda yazo manzo Allah yana cewa in Allah yana son bawa zai kira Jibril ko ya ce ya jibrilu ina son wani da aka kai ma ka so shi har ya zuwa dai ƙarshen hadisi wanda mun sha isa shadi da shi anan Allah yake cewa inna ma yassarnahu bi lisanaka a inna ma yassarna hadha alqur'ani bi lisanika ya rasulullah mun sauƙaƙe wannan qur'ani a harshen ka ya rasulullah litubashir bihi almuttaqin dan ka faranta ran masu tsoron Allah wa tunzura bihi qauman ludda kai gargadin wasu jama'a wanda suka kishiyantar da abin da mu'mine suka zo da shi Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum da yawa mu halakar da wasu mutane gabanin su min karnin na daga zamunai masu yawa hal tahissu minhum min ahadin akwai ɗaya da ya rage daga cikin su inji Allah aw tasma'u lahum rikiza ko ka ƙara jin magana ko ka ƙara jin zancen wani inji Allah shiru kake ji gaske kowa ya shiru hashatil aswat lir rahman wala tasma'u illa hamsa alhamdulillah wassalamu ala Allah ya rasulillah
saka amin ba tambaya